أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيولانا العربة رانا الرقوم الشاء ترى زي زمبا نعم
قوة الربيع الآخر نعم kira ta ma'aiki shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da ashirin da ɗaya ko biyu ba ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya نعم
a hadisi na farko an amirin mu'minin lakabi ne wanda aka fara ambatan sai na umar da shi sarkin mumunai abi habs kuniyarsa umar bin khattab sunansa umar bin khattab bin nafail bin abdul uzza sirikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifin sayyida Hafsa نعم radiyallahu ta'ala anhu Allah ya yadda da shi jumla ce insha'iyya Allah ya yadda da shi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyat ayyuka ba sa rabuwa da da niyoyinsu wa innama likulli imrin ma nawa haka nan kowanne mutum yana da ladan niyyarsa ne in khairan fa shar in kh- in khairan fa khair fa khairun wa in sharran fa shar faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi saboda haka duwan da hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da zuwa ga Allah ne da manzansa ai dan Allah ne da manzansa yayin hijira fa hijratu ila Allah wa rasulihi hijirarsa kuma za ta kasance dan Allah da manzansa wa man kana hijratuhu lidunyan wanda kuma hijirarsa ta kasance daga makka zuwa madina ko wata hijira daban da ya yi saboda abin duniya yusibuha da zai same ta awin ra'atin ko saboda wata mata yankihuha da yake son ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi hijirarsa a ta zamo saboda abin da ya hijira don shi abin da ya hijira don shi shine shine ladansa wannan hadisi yana magana akan niyyar aiki kamar yadda yake innamal a'malu binniyat نعم
kowanne aiki yana da niyya sannan kuma yana magana akan niyyar mai yin aikin wato ikhlasinsa kamar yadda ya ce wa inna ma likullin ri'in manawa sannan ragowar hadisin bayani ne yake yi na shi aikin da niyyarsa da kuma mai aikin shi ma da niyyarsa shi ne malaman ilimin ma'ani suke kiran irin wannan salo na larabci da itinabi ko ishabi نعم
ka yi magana akan abu guda amma da jumloli da salo daban-daban idan ka lura za ka ga a hadisin yana magana ne akan abu guda niyya amma an yi amfani da salo daban-daban da aka ce innamal a'malu binniyat da an tsaya anan ma kenan magana hukunci ya kare amma sai aka kara cewa wa inna malikul limri'in manawa wa inna malikul limri'in manawa dinnan yana dauke da ma'anar innamal a'malu binniyati amma da wani salo daban kamar yadda faman kanar hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi yana dauke da ma'ana na innamal a'malu binniyat kuma yana dauke da ma'ana na wa innama likulli imrin ma nawa amma da wani salo daban haka nan da yace wa man kan hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha dinnan to wannan ma fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi yana dauke da ma'anan innamal a'malu binniyat yana dauke da ma'anan wa innama likulli imrin ma nawa yana dauke da ma'anan faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ma'ana kowace jumla cikin wannan hadisi yana dauke da ma'anar yar uwarta amma da wani salo daban wannan salo ne Allah subhanahu ta'ala ya amfani da shi inda yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qabli kal khulda sai ya ce a fa'ayin nittafahumul khalidun sai ya kuma cewa kullu nafsin za'iqatul maut waɗannan jumloli guda uku kowace tana dauke da ma'anar ‘yar uwarta amma da wani salo daban saboda haka irin wannan suna da gurbi suna da gurbi da mahalli a balaga akwai takirari da maimaicin abu so da yawa wanda ba su da gurbi wanda malaman balaga suke kiransa ko takrari ko hashu ko tatwili da abin da ya kama da wannan wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim su ne suka rawaito mana da wannan wannan hadisi الحديث الثاني حديث نبي عن أمراء فيما حديث عمر بن خطاب رضي الله عنه على تدشي جملة إنشائية تأدعى بخبرية بشك من يد ظاهر جملة يكي أيضا يأتي أيضا ني سبودينونا كما يد يرويت حديث فرقم وأن حديث نبيهم nan ma aha wannan hadisin na biyu nan ma nan ma umar bin khattab shi ne ya rawaito kala umar ya ce bainama na hannu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muna nan a zaune wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zata yawmin wata rana istala alaina rajulun sai wani mutum ya fito mana haka ce tala'a fitowa ba zata asalinsa fitowar rana ko fitowar farin wata ake gayawa tala'a alkamaru ko tala'a albadru ko tala'ati shamsu amma ka yi amfani da shi a mutum domin a nuna ba zata mutumin ya fito sannan julusun dinnan matsari ne kuma a nan ya zo ma'anar jam'i ne jam'i jalis ka ce ana jalisun na hannu julusun kamar ƙo'udun ne da ka'id ko sujudun da sajid suna zuwa matsari suna zuwa jam'i shadidu bayanin shadidu bayadi siyabi shi wannan mutumin yana da tsananin farin tufafi yana da tsananin farin tufafi a siyab din jam'i ne na sau sau guda daya a siyab tufafi yana nufin yana dauke da tufa yana sanye da tufa fari fati shadidu sawadi sha'ari wannan mutum yana da tsananin bakin gashi yana nufin ba gashinsa baƙi wulut ne la yura alaihi asaru safari ba a gane mishi gurbin tafiya anan yana da ma'ana guda biyu imma yana nufin in ya taka kafarsa ba a ga alamun taku auko kuma yana nufin ba a san a ina ya zo ba yana ɗaukan ma'anonin nan guda biyu duka wala ya arifuhu minna ahadun babu wani ɗaya cikinmu wanda ya san shi wannan wannan jumlar tana nuna ma'anar la yura alaihi asaru safari ba a ganin gurbin bulaguro tare da shi ma'ana babu alamun cewa a jikinsa babu alamun shi matafiyi ne ko ba a san inda ya tafo ba hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har yazo ya zauna a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama anan jalasa yayi ta'adiya da ila ai hatta jalasa inda annabi sallallahu alaihi wasallama فأسند ركبتيه إلى ركبتيه دميري نفرقو دميري شي wannan mutumin nabiyin kuma damiri manzon Allah ai ya jingina guyoyinsa guda biyu zuwa guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daidaita su yayi zama irin na tawadu'i zama na neman ilimi gwiwoyin sabin suna opposite din suna kallon gwiwoyin manzo Allah sallallahu alaihi a jere wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi sai mutumin ya daura tafukan hannayensa akan cinyoyinsa ba kan cinyoyin manzo Allah ba saboda daura tafukan hannayensa akan cinyoyin manzo Allah su uladabi ne rashin ladabi ne zama ne ya yi haka irin na haka ya daura tafuka hannayensa a kan cinyoyinsa shi mutumin ba a kan cinyoyin manza Allah ba kamar yadda wasu suke fassarawa waƙala da ya yi irin wannan zaman na ladabi sai ya ce ya muhammadu ya kirayi da sunansa fararo da ke suna ne da wannan sunan aka bashi annabta akhbirni anil islami ka bani labari akan musulunci menene musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace al islam musulunci an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ka shaida babu wani abin bautan Allah annabi Muhammad manzan Allah ne wannan rukuni na farko kenan wato kima salata ka da sallah rukuni na biyu wato utiyar zakata ka bada zakka rukuni na uku wata suma ramadana ka yi azumin watan ramadana rukuni na hudu wata hujjal baita kai aikin hajji kai aikin hajji a ɗakin Allah in istata'ata idan kana da iko ilaihi zuwa gare shi sabilan da hanya kana da iko kuma kana da hanya waɗannan rukunai guda biyar shine musulunci kala sai mutumin ya ce sadakta ya ce da manzo Allah ka faɗi gaskiya abinda ka faɗa gaskiya ne wannan yana nuna mutumin dama ya san rukunan musulunci fa ajibna lahu sai Umar bin Khattab ya ce sai muka yi mamakin sa yas'aluhu yana tambayan sa idan kuma ya ba shi ansa wa yusaddiquhu yana gaskanta shi muka yi mamakin wannan gaskanta shi da yake yi din yana nuna dama ya san an san tambayoyin da ya yi sannan wannan yasa suke mamaki to in ya san an san tambayoyin da ya yi me yasa ya tambaya sannan suna mamaki ya kira manzo Allah da sunan safararo ya Muhammad ya kira shi wanda musulmai mumunai ba sa kiran shi ba sa iya kiran shi da wannan suna mai girma sai dai su ce ya rasulullahi na'am shi alamun ba musulmi bane wanda ba musulmai bane su ne suke gaya masa ya Muhammad sannan a hakan kuma gashi in aka bashi ansa sai ya gaskanta shi yasa suke mamaki kala sai ya ce ya kuma cewa fa akhbirni an imani na'am ka bani labari akan imani menene imani kala sai manzo Allah ya ce mishi an tu'mina billahi ka gaskanta Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da rana na ƙarshe wa tu'mina kuma ka gaskanta bil qadari da kaddara khairihi alherinsa na'am wa sharrihi da sharrinsa ya ambaci rukunan nan guda shida na imani ka yadda da wayannan abubuwa ka yadda akwai Allah shi kadai ne ka yadda akwai mala'iku ka yadda akwai littattafan da Allah ya saukar wa manzanninsa ka yadda akwai manzannin suma da Allah ya aiko ka yadda za a yi tashin alkiyama ka yadda kaddara duk abin da ya same ka ka yadda Allah ne ya daura maka ba wani ne ya daura maka ba na'am wannan abin da ya same ka din khairihi wa sharrihi alherinsa ne ko sharri ne duk Allah ne ya daura maka na'am rukunai ne guda shida na imani na'am kala sai mutumin ya ce sadakta ka faɗi gaskiya kala sai ya kuma cewa kuma fa akhbirni an al-ihsani ka bani labari akan ihsani kyautatawa anan yana nufin kyautatawa ta ibada wace ibada ne idan kai ka kyautata ibadar na'am wanda wannan makami ne na tasawuf na sufanci kala sai manzo Allah ya ce an ta'budallaha ka bauta wa Allah ka annaka tarahu ka ce na'am ko a ce kai kana ganin Allah na'am ka ga nutsuwa ya kare a nan na'am sosai wajen irin sallar da za ka yi a nutse karatun ƙur'ani a nutse zikiri a nutse kamar ga Allah a gabanka kana ganin sa na'am irin wannan ibada irin wannan ibadan kuma in kana yin sa ba za ka iya yin tunani ba shi na'am ba zai yiwu kana ga Allah gabanka kuma ka tuna wani abu ba Ya. to wannan kenan idan haka ya ƙi yiwuwa ba zai yiwu ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa ba na'am to fa in lam takun tarahu idan kai baka ganin sa to fa innahu yaraka shi yana ganin ka ma'anar wannan to ka bauta masa kamar shi ya zura ma ido yana ganin ka na'am farko ana so kai ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa na'am in ba za ka iya wannan ba to ka bauta masa kamar gashi nan a gaban ka ya zura ma ido ya zura ma ido yana kallon ka Mm.
kaga ba za ka iya kuskure ba za ka iya ba ta ibada ba na'am
to wannan matsayin shine matsayi na tasawuf fa akhbirni an al-islami yana magana akan fiqhu ilmin fiqhu ne na'am sannan fa akhbirni an al-imani yana magana akan ilmin tauhidi ne na'am fa akhbirni an al-ihsani yana magana akan ilmin tasawuf ne na'am sufanci da ilmin tariqa na'am Ka- kala sai shi mutumin ya ce fa'akazirni a nisa'ati ka ba ni labari a kan tashin alkiyama kala sai mutumin ya ce sai manzo Allah ya ce mishi mal mas'ulu anha wanda aka tambaye shi akan tashin alkiyama bai zamo ba bi alama min sa'ili bai zamo yafi wanda yayi tambayan sani ba sani ba na'am kaga nan ma akwai wani abu kenan a sosai wa- wanda aka tambayan bai fi wanda ya yi tambayan sanin yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba a na'am nan ma sahabbai suka yi ta mamaki suka ce wanne irin mutum ne wannan wanda manzo Allah yake cewa bai fi shi sanin yaushe ne za a yi tashin alkiyama ba shi ne ba zai tambaya ba suka yi dai shiru ba su yi magana ba na'am kala sai mutumin bai tan bai bai magana ba sai ya ce fa akhbirni an amaratiha to ka bani labari akan alamominta alamomin tashin alkiyama kala sai manzo Allah yace an talidal amatu rabbataha aka ce al'amatu baiwa na'am baiwa ta haifi mm, ubangijiyarta aka ce rabbata ta haifi baiwa ce za ta haifi mai gidanta
na'am ma'ana mace ta haifi ya wannan yar kuma ita ta zama baiwar wannan yar da ta haifa na'am da idan ka gane aka yana faruwa to tashin alkiyama ya kusa subhanallah.
abin da yake faruwa ne yanzu sosai ma eh, ya za ta haifi mace za ta haifi ya na'am sannan ta zo maimakon Ta mata yar ta zo ta dafa abinci ta ba wa mahaifiyarta ta ci to mahaifiyar ita ce za ta zo ta dafa abinci ta zo ta ba yadda ta ci subhanallah.
kaga ma- kaga mahaifiyar ta zama baiwar yadda wannan alama da ta alamar tashin alkiyama subhanallah.
shine an talidar amatu baiwa na'am ta haifi rabbata an rabbata ha na'am uwar gijiyarta
na'am ta haifi ƴaƴar ta haifi ƴa kuma ita ta bautarwa ƴar maimakon ƴar ta bautar mata ta yi wa ƴar hidima maimakon ƴar ta yi mata hidima na'am
wa an taral hufata to ga yi nan maganan kufa ya zo Eh, wa an taral hufata za ka ga marasa marasa takalma to
masu tafiya ba takalmi jami'i ne na alhafi an ce alhafi wanda yake tafiya ba ya da takalmi al'urata kuma kaga masu tafiya tsirara marasa tufafi jami'i ne na al'ari wanda ba shi da tufa al'alata za ka ga talakawa shi kuma jami'i ne na al'a'il talaka ri'a sha'i za ka ga masu kiwon tumaki kaga dai bai ce shanu ba da shanu ya ce za mu ce hadisin yana magana ne a kanku amma kun ci sa'a sai ce ri'a a sha'i masu kiwon tumaki na'am ri'a ɗin kuma jam'i ne na arra'i arra'i shine makiyayi za ka ga wayannan mutane i- i- sun kaure cewa ƙauye sun zo gari ya tafawaluna fil bunyani Mm, suna gasa da juna wajen tsawaita gine-gine idan wannan ya yi bene hawa ɗaya to shi kuma wannan sai zo ya yi bene hawa biyu wannan ya yi biyu wannan ya hawa uku suna gasa da juna wajen tsawaita gine-gine su kuma da suna ƙauye ba takalmi ba tufafi talakawa fituk suna kiwon tumaki sun bar ƙauye sun shigo gari suna gasa da juna wajen gina manya-manyan eh, benaye na'am to idan ka ga wannan nan ma tashin alkiyama ya kusa kaga yanzu nan dukkan mu ƙauyawa ne eh iyayenmu da kakanninmu suna kuka suna kauye yanzu ma ga ƙauyukan mu can a jeji sosai ma ke eh amma mun dawo cikin gari an yi gidaje manya-manya
Ah, Da Allah wannan alamomi guda biyu ya bashi cikin alamomi masu yawa summan talaka to sai mutumin ya ta- ya tashi ya tafi falabistu maliyan wannan maganar sai na umar ne na'am sai na umar ya ce sai na zauna jim haka kasin an yi wani abin mamaki za a zauna shiru kowa baya magana shi ne falabistu sai na zauna maliyan gum haka lokaci mai dan tsawo ba wanda ya ce komai sun makala sai can manzo Allah sai ya ce ya umaru ya kai umar a tadiri mani sa'ilu ka san waye ne wannan mai tambayan kultu sai na ce Allahu wa rasuluhu a'lam na'am Allah da manzansa su ne suka fi sani na'am su suka san wane ne Mm, kala sai manzo Allah ya ce fa innahu jibrilu ai shi jibrilu ne wannan mutumin jibrilu ne ya zamanto dan adam mutum sai ya zo Sufan jibriya.
cikin sahabbai suna zaune atakum yace ya zo muku ne yu'allimukum dinakum na'am ya sanar da ku addininku na'am shi dama ya sani na'am shi yasa yake cewa sadakta sadakta din ya sani shi yasa kuma manzo Allah da ya tambaya akan ranar tashin kiyama yace masa ai shi wanda aka tambaya bai ji wanda yayi tambayan sani na'am saboda haka yake Jibrilu ya zo muku ne yana sanar muku yana sanar da ku addini na'am anan yana nuna maka wannan hadisin yana nuna ma na'am zai yiwu dan adam ya ga mala'ika ko zai yiwu wanda ba annabi bane ya ga mala'ika na'am saboda sai na Umar ya ga wannan mutumin ya gani kuma mutumin da ya gani nan Jibrilu ne ya gani na'am rawahu muslim muslim ne ya rawaito wanda wannan hadisi wannan hadisi yana karantar da mu ne yana karantar da mu maratibul islami maratibul islami a su uku ne al-islam al-iman al-ihsan na'am al-islam aiki na gab- gab- gaba na'am eh, su azumi su sallah aikin gabobi al'iman aiki na zuciya na'am shine imani al'isan kuma aiki da ya hada gaba da zuciya duka na'am shine al'isan idan kana yin sallah kana tunani a zuciyanka to kai ba sufi bane baka samu al'isan ba na'am in kana sallah gabobinka suna sallah zuciyanka baka tunani to shine kana bautawa Allah kamar kana ganin sa ko kamar shi yana ganin ka na'am shine aikin gaba na'am al-islam aikin zuciya al-iman aikin gaba da zuciya a hade al-isan shine abin da wannan a hadisi yake karantarwa sannan al-islam a ilimin fiku zaka san shi al'iman ilimin tauhidi za ka san shi al'isan kuma ilimin tasawuf da ilimin tarika Mm.
za ka sani za ka sani da shi alhadisu salisu hadisi na uku an abi abdurrahman an abi abdurrahman shi ne abdullahi bin umar bin khattab na'am Abdullahi dan Umar bin Khattab wanda
Mm.
an haife shi bayan wahayi da shekara uku na'am ya yi hijira kuma yana da shekara goma sha uku zuwa madina Eh, shi abdullahi bin umar ɗin na'am lokacin da aka yi wa manzo Allah wahayi shekaransa uku na'am lokacin da aka yi hijira zuwa makka shekaransa Sa'u.
goma sha uku yana da shekara can shi da shi Eh, na'am to a nan yana cikin masu yawan rawaito hadisi Eh, ya fi kuma yana cikin wanda ake cewa al'abadi latul arba'a na'am shi ne abdullahi bin abbas abdullahi bin zubair abdullahi bin amr sai shi abdullahi bin umar sun fi kowa yawan hadisi cikin sabon manzo Allah banda sai na abu huraira na'am sannan shi ya rasu ne hijira na da shekara tamanin da uku lokacin da ya rasu yana da shekara tamanin da bakwai na'am Eh, lokacin da ya rasu yana da shekara tamanin da bakwai kuma hijira yana da shekara tamanin da uku ya rasu yanzu kenan rasuwansa shekara nawa shekara dubu ɗaya da sai ku dari uku da wani abu eh rasuwansa kenan dan gidan sayin na umar ne wanda ya rawaito mana hadisai biyu da suka gabata wannan ɗansa ne na'am in ka ji an ce ibn umar to shi ake nufi abdullahi bin umar na'am kunyarsa abu abdurrahman oh in aka ce kunya sunan da farkonsa abu ko farkonsa ummu shi ne kunya نعم in ka kana da ɗa Abdulrahman a ce ma Abu Abdulrahman kunyanka نعم sunansa na gaskiya kuma Abdullahi نعم kama Abu Hamza da ake faɗa kunyarsa ne ba sunansa ba ne نعم sunansa muntaka sunansa sai متابعة aka sa masa kunya Abu Hamza نعم
Ka ليش gane?
ليش يا أبو حمزة yawa eh radiyallahu anhu ma shi da mahaifinsa din duka Allah ya yarda da su نعم kala sai ya ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa نعم ah, yaqulu yana cewa buniyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan asasi asasin abubuwa guda biyar نعم eh kamar yadda ake gini ake sa masa asasi a tona rami نعم don ya zauna ginin sosai نعم to shi ma musulunci yana da asasi guda biyar نعم na farko shahadati an la ilaha illallah نعم shaidawa ba abin bauta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah نعم annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'i zakati da bada zakka wa hajjil baiti da yin aikin hajji a Ka'aba wa sawmi ramadana da kuma azumin watan ramadana rawahu al-bukhari wa muslimun bukhari da muslim ne suka rawaito نعم kamar yadda waɗannan rukunan musulunci su biyar mun karanta su a cikin يا أبو حمزة.
hadisin Umar bin Khattab wanda مم.
ya ce fa akhbirni an al-islam sai yayin manzo ya karanta mishi da wayannan abubuwa guda guda guda biyar الحديث الرابع حديث نفض عن أبي عبد الرحمن har yanzu dai shi wannan wancan abu abdurrahman din abdullahi bin umar ne shi kuma wannan abdullahi bin mas'ud ne آه.
abdullahi bin mas'ud wannan shi abdullahi bin mas'ud نعم ya girmi wancan abdullahi bin mas'ud sa'an umar bin khattab ne نعم sa'an babansa ne
نعم Eh, آه.
amma dukkan su ana ce musu abu abdurrahman نعم radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi قال يشي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يا كرن تدم وهو الصادق المصدوق شيني غسكياني كما تيلس أغسكنتاش نعم الصادق مي غسكيا المصدوق وند دولي أغسكنتاش إن أحدكم كون ننكو يجمع خلقه أنا تارى حالتسا fi batni ummihi cikin cikin mahaifiyarsa مم.
zai zauna arba'ina yauman a kwana arba'in nutfatan yana dugon nutfa summa yakunu alakatan sannan nutfar ta kasance daskararren jini gudan jini نعم misla zalika shi ma kwana arba'in مم.
bayan kwana arba'in summa yakunu mudghatan sannan kuma wannan daskararren jinin نعم sai ya zama tsoka misla zalika kamar haka kwana arba'in a cikin kwana arba'in sun yursalu ilaihin malaku sannan bayan an gama gina jikinsa نعم an samu kai da idanu da hanci da baki da kunne an samu hannaye da kafafuwa duka a cikin mahaifiyarsa din an gama halitta sai a aiko da mala'ika fayan fukufi ruha sai ya busa busa rai a cikin gangan jikin duk a نعم cikin mahaifiyarsa din to lokacin da mala'ikan ya busa rai a cikin gangan jikin a nan ne zai fara motsi a nan ne zai ci daga abincin da mahaifiyarsa take ci kuma zai sha daga abin da ita take sha نعم saboda ya zama mutum mai motsi dole in ba shi ba sha ba zai rayu ba amma kafin a busa masa rai din baya bukatan abin da abinci ko abin sha take lokacin da aka busa masa rai wai umaru bi arba'i kalimati za a ba za a ba wa mala'ikan umarni da ya rubuta kalmomi guda hudu na'am wanda bai isa wa shi wannan mutumin ya tsallake su ba na'am
mala'ikan za umarta da kalmomi guda hudu kalma ta farko bi kasbi rizki za umarta da ya rubuta arzikinsa na'am duk abin da zai samu a rayuwarsa abin da zai ci abin da zai sha suturan da zai sa gidan da zai zauna motan da zai siya keken da zai mallaka duk abin da a rayuwarsa zai mallaka na arzikinsa na'am take za a rubuta in an rubuta bai sai ya rage ba ko a rage masa bai sai ya kara ba ko a kara masa na'am I did.
wa ajalihi abu na biyu rubuta ajalinsa na'am yaya yaushe ne zai rasu shi ma shekarun da zai yi a duniya kwanakin da zai yi awoyin da zai yi mintunan da zai yi da kuma ajali sababin da a kansa ne zai rasu duk za a rubuta kuma bai isa ya tsallake komai ba daga ciki na'am wa amalihi sannan kuma za- za a zo
ayyuka
za a zo a rubuta aikinsa duk abin da zai yi in ya fito duniya sai an rubuta har zuwan da kai nan ma karatu duk shi ma yana nan a cikin wannan rubutun inda ba a rubuta ba baka isa ka zo ba alhamdulillah idan kuma za ka yi bulaguro ma duk garuruwan da za ka tafi duk sai an rubuta in za ka je hajji ma za a rubuta in mara duk abin da za ka aikata a rayuwarka sai a rubuta sai dai gode Allah eh, wa shakiyun aw sa'id abu na hudu kuma za a rubuta mai aikin yan wuta ne ko mai aikin yan aljanna na'am
idan aka rubuta shi mai aikin yan wuta ne kashe mutane zagin mutane cin mutuncin mutane rashin sallah rashin azumi to in ya fito duniyar abin da zai ci gaba da yi kenan. in an rubuta mai aikin yan aljanna ne to za ka same shi kullum a sallah kullum azumi karatun ƙur'ani wayan abubuwa guda fudun in ya fito duniya bai isa ya tsallake su ba
na'am shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yayi bayani akan wannan sai ya rantse yace fa wallahi allazi la ilaha ghairu ina rantsewa da Allah wanda babu wani abin bauta wanin sa na'am inna ahadakum kowannen ku la ya'malu bi amali ahli jannati da zai dinga aikata aiki na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har yanzu ya kasance tsakaninsa da aljanna bai wuce taku na hannu ɗaya ba shi ne zirayi ɗaya shi ne hannu ɗaya na'am yadi ɗaya kenan yadi ɗaya zirayi ɗaya kawai bai wuce wannan takun hannu guda yadi ɗaya ba Oh, yes, ya shiga aljanna fa yasbiqu alaihi alkitabu wannan abin da aka rubuta cewa shi ba ɗan aljanna bane na'am zai zai riga aikin da ya yi na aljanna na ai- na yan aljanna din zai riga shi ya riga shi saboda ai sai da aka rubuta farko cewa shi dan wuta ne shi kuma da ya fito ya dana dinga yin aikin yan aljanna aikin yan aljanna na'am kasancewa a- cewa shi dan wuta ne din an riga ya an rubuta da farko ai ya riga aikin da ya yi na'am na ‘yan aljanna. To, fa ya amalu bi amali ahalin nari, dab da mutuwarsa sai ya zo ya yi aiki irin na ‘yan wuta, fa ya dukuluha ya shiga wuta.
Na ko- ya barar Ta ga wancan abin da aka kaddara mishin nan lokacin da aka busa masa rai shi ne zai zo ya kasance. Aikin da ya yi ba zai masa amfani ba. wannan bayani ne ya yi a kan shaki ɗin wanda aka rubuta ɗan wuta ne mai aikin ‘yan wuta ne to ko da in ya fito duniya ya zama mutumin kirki can ƙarshe zai dawo kan abin da aka rubuta mishi ɗin ya zuwa wa inna ahadakum kowanne kowanne ɗayanku la ya amalu da zai je ya aikata la ya amalu bi amali ahalin nari da zai zo ya aikata aiki irin na ‘yan wuta. shi kuma an rubuta lokacin da aka busa masa rai shi dan aljanna ne hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har yazo tsakaninsa da ita wutan sai zira'i daya shi ma yadi daya takun hannu daya fa yasbiqu alayhi alkitabu wancan rubutun da aka yi na cewa shi dan aljanna ne ya riga wannan aikin da ya yi na 'yan wuta ɗin fa ya amadu bi amali ahalin jannati sai ya zo ƙarshen rayuwarsa ya aikata aiki irin na 'yan aljanna fa ya dukulu ha ya shiga aljanna ɗin rawahul bukhari wa muslimun bukhari da muslim ne suka rawaito mana da wannan hadisi wannan yana ma bayani ne akan shakiyun au sa'idun ɗin Na'am.
wannan yake bayani in an rubuta mutum shaki to ko da ya fito duniya yana aiki na kirki to da ke wannan rubutun ya riga aikin kirkin da yake yi Na'am.
karshe sai ya zo ya kafirce ya zama mai sabo kuma ya mutu akan kafirci da sabon ya shiga aljanna ya shiga ya shiga wuta shi kuma wanda Allah ya rubuta dan aljanna ne ko da bayan an haife shi ya zamo yaro marar jin magana daga dukan mutane kashe-kashe da abubuwa can ƙarshe da ke rubuta cewa shi dan aljanna ne ya riga aikin nan da yake yi munana ƙarshe sai kaga ya tuba ya zama yaron kirki mutum kirki ya zo ya yi aikin aljanna sai ya mutu akan wannan ya shiga aljanna rawahu bukhari wa muslim wannan hadisi shi ma bukhari da muslim ne suka rawaito الحديث الخامس حديث نبير عن أم المؤمنين والمؤمنين إتشي وعشيشي إتشي عائشة دمة من زعل أنا شمس أم المؤمنين Na'am.
أم عبد الله إتشي أور عبد الله ونن كنية تشيه
Na'am.
sunanta Aishata radiyallahu anha Aisha Allah Allah ya kara mata yadda Aisha yar gidan sayyidina Abubakar ce an aife ta shekara na fudu bayan wahayi Na'am.
ma'ana ta girmi Abdullahi bin Umar da shekara daya
Na'am.
an saukar wa manzo Allah wahayi da shekara hudu aka haife ta Na'am. Ita tana da ita tana da shekara hudu aka haife ta sannan kuma a shekara na goma bayan wahayi tana da shekara shida manzo Allah sallama ya aure ta sannan kuma ta tare a Madina tana da shekara tara ma'ana bayan aurenta da shekara uku mai sai da Aisha ana ce mata as-siddiqa Na'am.
ita ce wacce wahayi yake sauka a ɗakinta in ba ita ba ba a taɓa samun wata ko wani da wahayi jibrilu ya sauka a ɗakinta ba sai ita Na'am.
ta rasu a watan ramadana hijira na da shekara hamsin da takwas Na'am.
sai na abu huraira shine ya yi mata sallah Na'am.
lokacin yana gwamna a Madina. Qalat sai ta ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, manzana sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man ahadasa fi amrina haza, duwadda ya kawo sabon abu cikin lamarin nan namu. ma laita minhu ya kawo abin da baya daga cikin lamarin namu Na'am.
fa huwa raddun za shi wannan abin an mayar da shi ba a karfansa abin da yake nufi da lamarinmu cikin musulunci Na'am.
duk mutumin da ya kirkiri abin da baya musulunci Na'am.
ya saka cikin musulunci to za a mayar mishi ba za a karba ba ba lada Na'am.
رواه البخاري ومسلم البخاري ده مسلم ne suka rawaito وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم من عمل عملا دون ده يأيكة وني أيكي laisa alaihi amruna ba umarninmu a kansa mu ba mu ce ya aikata wannan aikin ba fa huwa raddun to za a mayar mishi aikin ba za a rubuta mishi lada ba a nan hadisin yana bayani ne akan duk abin da mutum ya kirkira in abin baya daga cikin musulunci amma idan abin da ya kirkira din akwai a musulunci shikenan yana da lada za a karɓa eh in akwai a musulunci na'am yanzu kaman kai ne kace kullum zaka yi istighfari dubu goma goma na'am istighfari din akwai a musulunci na'am Mm.
tun daga cikin Qur'ani wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mu'idatin akwai a cikin Qur'ani kalu ya ba nastaghfir lana dhunubana na'am fasabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba akwai na'am saboda haka dubu goman na'am abin da kaga zaka iya yi ne kullum ka daukawa kanka na'am to saboda haka ko salati ko karatun Qur'ani ko sadaka na'am ka dinga ka ɗaurawa kanka ka kirkira kana yi na'am da duk wani aikin alkhairi na'am to kana da ladan saboda ba wani abu kai sabo wanda babu a musulunci ba na'am wannan hadisin yana keɓance hadisin da ya ce fa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kawo sabo bid'a ce din to wannan hadisin yana khassace shi yana bayani akan wancan cewa abin da aka kirkira sai in ya zama baya musulunci zai na'am zama bid'a shi yasa yace ma laysa minhu abin da baya daga ciki amma abin da ka kirkira kake din akwai a musulunci na'am to wannan ba ba raddun bane za a rubuta maka lada assalamu alaikum warahmatullahi Mm.